لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadda Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na litinin wanda ya zo daidai da 21 ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 1442 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi wato a wannan masallaci mai albarka mai suna masjidu sunna kamar yadda muka saba zama kowane dare a wannan wata mai albarka don mu tunatar da kanunmu matsaloli da suka shafi addininmu na musulunci wato a ƙarƙashin tafsiri na shehin malami na sunna a wannan ƙasa marigayi sheik abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa tare kuma da ta'aliki da ƙarin bayani da wani ɗalibin sayi da suna malam aliyu albami mutumin bama ne a jihar borno shi ma allah maɗaukaki ya saka masa da mafi kyawun sakamako mu da muke karantawa da masu sauraro muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya alkur'ani ya zamme ceto a gare mu a in ba manta ba jiya mun kwana ne daidai kan aya ta ƙarshe cikin suratul safati haka ne ko? da aka yau matashiyarmu ita ce aya ta ɗaya a cikin suratu sada kurman baki ko? baya magana shi ne bawon ya ce kurman baki irin su sada su ƙaf alif lamin alif lamra hamim hamim ayin sin qaf sai ga a ce maka Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shine mafi sani da abin da yake nufi da wayannan kuraman bakaki to ita wannan sura mai suna suratu sa'ad menene dalilin da yasa aka ambace ta da suna suratu sa'ad malace ga hujjar nan summiyat hadhihi suratu bi surati sa'ad liftitahiha bi hadha al-harf al-arabi kaji an ambaci wannan sura da suna suratu sa'ad saboda an buɗe ta da wannan harafi balaraban harafi sadi da hausa ka ake ce ma sadi ba sun kai gashashe ba sadi ne wa huwa harfin min hurufin hija'i wato sadi harafi ne daga cikin hurufin hija'iyya li isharati bil qur'anil karim don a yi ishara ma'ana a yi nuni a kan wannan alkur'ani mai daraja allazi ta haddallahu bihi al'araba wanda da wannan alkur'ani ne allah ya yi ta haddi kamar wato 'yar kure aka yi wa larabawa da shi gashi kuma littafin balarabe ne wa isbati ijazihi kuma aka tabbatar da mu'jiza ta alkur'ani ووردت تسميتها في كلام ابن عباس رضي الله عنه ambatan surar da suna suratu sa'ad ya gangaro a cikin maganganun sahabin manzon Allah Abdullahi dan Abbas kala yace nazalat suratu sa'ad bi makkah suratu sa'ad ta sauka a makkah auradahu suyudi fi ad-darr imam suyudi ya gangaro da wannan magana cikin darrul manthur mujalladi na bakwai shafi 142 to kunga a nan abdullahi dan abbas ya ce makiya ne ko to in muka dawo nan kuma mala ya ce madaniya a madina ne wahiyar sittun au tamanin wa tamanuna aya ayoyinta 86 ne ko da takwas وموضوعها الرئيسي بيان نظام السلطة babban abin da surar ke karantarwa shine tana bayanin tsari na shugabanci shine sulɗa daga na aka samu sulɗan wa idaratul islamiyya yadda ake gudanar da tsari ko shugabanci na musulunci shi ne abinda suratun sa'ad mafi yawa ta mai da hankali a kai wa siyasatul umma yadda ake siyasa idan aka ce siyasa ana nufin yadda za a jagoranci al'umma a mulkin su to surar ta yi bayani akan yadda ake siyasa ga al'umma ake mulkansu domin kalmar siyasa kalma ce balarabiyar kalma manufanta shine tsarin mulki amma in an ce siyasa a musulunci ba ana nufin demokaradiyya ba ba kuma ana nufin kwaminisanci ba wato gurgudu yasa wasu daga cikin malamai da suka kalli siyasar demokaradiyya wanda ita cewa ta yi sultatus sha'a shugabanci na masu yawa ne ba haka demokaradiyya take ba majority carry the vote musulunci ba ruwansa da mai yawa kullum mafi yawa musulunci yana nuna ba su da kyau a ce da ƙuri'ar shashasha da ƙuri'ar babbar mutum wai matsayinsu da musulunci shura ya kawo zaɓaɓɓun mutane masu hankali su za su yi abu ya tabbata ko a amerika wanda suka kawo demokaradiyya duk da cewa an haifi demokaradiyya a ingila ne kamar yadda henry kissinger ya faɗa amma amerikawa sun aiwatar da ita demokaradiyyar amma sai suka yi wani electoral college ko bakwajinsa wannan kwalejin in ba abin da ya faɗa ba ba za a yi mulki ba a ƙasarsu kaga kamar shura ne wayo ne da su ko kun yi zaben ko mun yawan ƙuri'unku sai electoral college ɗin nan tashi shi yasa musulunci kawai sai ce wa amruhum shura bainu shura ko wasu masu hankali masana ake zaba su zauna su tattauna al'amari sai a zartar da shi to irin wannan siyasar ne ta demokaradiyya wacce take cewa mace tana da yanci daidai da namiji ɗa ubansa bai sai tilasta shi ya ce dole sai ya yi addininsa ba akwai hakkin yara akwai hakkin mata akwai hakkin kaza duk an kawo a majalisu su rattaba hannu to malaman musulunci zai suka ce mai la'anar lahun siyasata inda ya wanance siyasar to allah ya tsine mata albarka wa man sasa da wanda ya irin wannan siyasar wa man saya susu da mai jiran 2023 ya irin wannan siyasar saya susu da sannu zai yi siyasa wa daulatar lati ta komo ala siyasa da kasar da aka tsaye da ita akan irin wannan siyasa in ka lura kuma haka Allah ka kiyashe mu Allah ka ba mu siyasa ta musulunci wacce za ta kyautata rayuwar al'umma malace istamalatul ayatu ala shubahil kafirina haula bashariyatir rasuli sallallahu alaihi wasallam ayoyin wannan sura sun tattara ne akan shubuha shubuhohi shine rikita rikita wanda kafirai suke kawowa dangane da mai mutuntaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ikhtisasihi bil wahyi da ko magana akan yadda Allah ya kebe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya saukar mar da wahayi wa inkari tauhidil aliyati fi ilahin wahidin kuma surar tana inkarin kaɗaitakar kamar wanda su larabawa suke yi ba sun ce aji alal ali hata ilahan wahida ba to surar sai ta ƙayyata su shine ta inkarin tauhidi na alloli ta tabbatar da abin bauta ko allah guda ɗaya ne wa bayanu jaza'il mukazzibina kuma surar ta yi bayanin sakamakon masu ƙaryatawa min ƙaumi nuhin daga cikin mutanen annabi nuhu alaihi salam duk an gaya mana sakamakonsu wa adin da sakamakon makaryata wanda suka karyata annabi hudu wa fir'aun da sakamakon fir'aun kun gano da shi ake wa samuda da kuma samudawa mutanen annabi salihu wa ƙaumu ludin da mutanen annabi ludin masu aikata liwani duk mun ji sakamakonsu su ne faja'anna aliyaha safilaha kifar da su aka yi aka yi musu juyin waina wa ashabul aika da mutanen birnin sarkakiya birni na sarkakiya mutanen annabi shu'aibu su ne ashabul aika washtamalat aidan ala qisasin kuma surar ta sake tattara akan wasu kissosi wa amthilatin min hayatin rusul ta kawo misalai daga rayuwar manzanni salawatullahi wa salamuhu alaihim tsira da amincin Allah su tabbata a gare su fa zakarat qissata dawuda a cikin wannan surar ta ambata mana kissar annabin Allah dawud wa waladahu sulaiman wa waladihi sulaiman da ɗansa annabi Sulaiman wa ma nala kullum minha min alfitnati wal ibtila da abinda kowanne daga cikin annabawan nan abinda ya same shi na fitina da jarrabawa thumma aqabata bi dhikri fitnati ayyuba sai aka yi taqibi aka ambaci fitinar da Allah ya dora wa bawansa manzonsa shine ayyuba alaihi salam wa ishaq da annabin Allah ishaqa wa yaqub da annabin Allah yaqub wa isma'il da annabin Allah isma'il wa dhul kifli da dhul kifli wa hakaza marrat ala ardi sari'in hakanan ta shuɗe bisa bujurowa da abu mai gaugawa li bayani sunnatin lafi ibtila'i an biya aiki ta yi bayanin sunnar da Allah yake bi wajen jarrabar annabawansa wa asfiya'ihi da ainihin wato zababbinsa min khalqihi azza wa jalla ko subhanahu wa ta'ala ko انظر نظم ضررك نعم أرمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد نعم والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناس
نعم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب مم.
أجعل الآلهة إلها واحدا نعم إن هذا لشيء عجاب وانت لك وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم مم.
إن هذا لشيء يراد haka yake ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق na'am أأنزل عليه الذكر من بيننا haka بل هم في شك من ذكري Mm.
بل لما يذوقوا عذاب na'am Allah madaukaki ya bude sura da wannan harafi na sad yace sad Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah shine mafi sani da abin da yake nufi da wannan harafi na sad لأنه لم يرد في تأويله شيء سريع من الكتاب أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم me yasa aka ce Allahu alam bi muradihi bi zalika malai ce li annahu saboda yadda sha'anin da lamarin yake lam yarid fi ta'wilihi shay'un sarihun min kitabillah wani abu bayyananne a littafin Allah bai zo ba wanda yake bayanin fassara ta wannan kalma sada aw min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kana ba wani abu wanda yake bayyananne daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta zo ta yi bayanin haka wa taqaddama al-kalamu an al-huruf al-muqaddaa min awwal surati al-baqara kuma magana ta dade daga bata akan wayannan harufa wayanda suke yankaku tun a farkon surati al-baqara faraji in shi'ta tawassu'an in kana so ka samu ƙarin budin ilimi to sai ka koma inda Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi sai kaga yayi bayani akan dukkan murubul hijaiya da aka yi bude sura da su Allah sai ce wal qur'ani dhikr ranzuwaye Allah ya rantsa da alqur'ani ma'abucin zikiri ai albayan aw sharafi shine zikir nabiyin ƙura'ani ma'abucin bayani ko ɗaukaka au zikiru ma ya taju ilaihi min addini duk fasarar zikir ɗin nan ne ko ambatan abin da ake da bukata a kansa cikin addini yana nan a ƙura'ani shara'i ko ambatan abin da ake da bukata a kansa na shari'o'i wal mawa'id da kuma ambatan abin da ake bukata a kansa na ainihin wato wa'adi da Allah ya yi wa jawabu hadal kasami mahzukun mala yace jawabin wannan rantsuwar an shafe shi ai mal amrul hamil lil kufari ala inkari menene yasa kafirai suke musanta alqur'ani addalilu sai Allah madaukaki ya ce balil ladina kafaru fi izzati ba haka ba wayanda suka kafirta suna cikin izza ne ai hamiyatun wa takabburun anil imani hamiya ce ta hana su imani girman kai shi ya hana su imani amma ayar Allah ana janta in ta kwankwashi zuciyarka zuciyar sai ta gaya ma wannan shine gaskiya sai dai ka ce ai kai masu yin talakawa ne ba ruwanka da su sha'anin annabawa kuma dukansu za ka ga mabiyansu talakawa ne mani'imta ba su tika bin gaskiya ba kaɗan ake samu su ne don haka sai allah ya ce balin ladina kafaru fi izzatin ba haka ba wayanda suka kafirta dai suna cikin izza da hamiya da girman kai gabarin imani wa shiqaqin da kuma sabani khilafun wa adawatu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam suna so su saba wa annabi manzon Allah ya ce a koya wa yara addini a ba su tarbiyya a koyar da su su san darajar na gaba da su bature da ya zo sai sa a demokaradiyya wai akwai yancin yara uba bai isa ya sa ɗansa abin da yake so ba komin kyan abin sai ɗan ya ga dama kaga rushe ƙur'ani ne wannan sai Allah ya ce kam ai kafiran ahlakna min qablihim min qarni akwai tsara da yawa shine karni da yawa gabanin su Allah madaukaki yace ya halakar da su ai ummatun min au ummatan min al-umam al-madiya al-umma daga cikin al'ummatan da suka shude Allah ya halakar da su fanadau sai suka yi kira hina nuzuli azab hina nuzuli al-azab bihim yayin da azaba ta sauko a kansu sai suna kiran Allah ko yanzu ka ji ko mutum yana kiran wani shehunsa in ya ga jirgi ya ballo daga sama zai kira shehu sai ka ji ya ce wayo Allah kaga zuciyarsa ta gaya mara gaskiya Allah shi adda iko shi ne mai sawa a yi ko ya hana da ka ce wala tahina manas lokacin kuma ba na kiran ba ne ai laisal hinu hinal firar wannan lokacin ba na gudu ba ne watta'i za'idatun fi jumlati fi jumla halin min fa'ilin na dau wala ta ta ɗin ƙarin ta aka yi ai istagazu sun nemi taimako walhalu allah maharaba babu wata maguda wala manja ba matsira wa ma'atu bi rabihimul kuffar abin da ainihin kafirai suka yi itibari da shi ba zai yi ba wa ajibu an ja'ahum munzirun minhu kuma sai suka koma suna al'ajabi wai dan dai mai gargadi ya zo daga wajen su shine rasulun min anfusihim manzo daga wajen daga wajen daga cikin su yunziruhum yana musu gargadi wa yukawwifuhum bin nari yana doritar da su cewa in kuka mutu kuna shirka da Allah to wuta za ku shiga badal ba'asi bayan an tayar da ku daga kabari wa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wannan mai gargadi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam addu zalika amran kharijan an ihtimal al-wuqu'i sun lissafa wannan al'amari ne wanda ya fita ga daukan abin da yake aukuwa وكيف يعقل أنه يختص من بيننا يا hankali zai yadda ko yaya hankali zai gane cewa shi annabi an keɓance shi a tsakaninsu bi hazal mansabi al'ali da wannan matsayi maɗaukaki Allah ya bashi annabta ya bashi manzanta ya saukar mar da alƙur'ani ya ce ya kira al'ummarsa wa ƙalar kafiru na kafirai sai suka ce fihi wa ba'u zahiri mawdu al-mudmar haza sahirun kazzabu suka ce wai haza suna nuni ga annabi muhammad domin haza ismu min asma'il ishara alladhi yusharu bihi ila shay'in qarib kullun ka ji ce haza suna ne daga cikin sunaye da ake nuni da shi kuma abinda aka ce haza to yana gaban mai balaka ya sha bambam da tilka tilka wancananka kaga a nesa yake ha za ka wannan yana gudun to sai allah maɗaukaki ya ce wannan abin da suka yi sun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahirun mai sihiri ne kazzabun makaryaci ne ai da'awahun nubuwa da annabi ya ce shi annabi ne wai ƙarya yake yi sihiri ne to kuma waye kai yanzu dan an ma ƙarya ko dan an ma sharri kana bin sunnan manzon Allah shikenan sai a barka ka zauna da garin ku lafiya ba gaskiya kake ba suka ce aja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu Muhammadu duk gumakan nan namu duk allolin nan namu ka mai da su abun bauta guda ɗaya tallin tal haithu qala lahum qulu la ilaha illa Allah saboda suna jin larabci annabi ya zo ya ce musu ku ce la ilaha illallah babu abun bauta sai Allah ai kaifa yasul khalqu kulluhum ilahun wahid suka ce ya za a yi duk halittar nan ta duniya a ce Allah ɗaya ishe su ba san girman Allah wa ma qadarullah haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati madawiyatun bi yaminihi ba su girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba da haka zai suna ga wacin da duniyan nan mutane sun yawa ya za a ce Allah guda ɗaya zai ishe su ai alloli kawai Allah sauƙi inna hadha la shay'un ujab suka ce lalle wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani abu ne mai ban al'ajabi ai ajibun baligun fil ajabi ya kai matuka a wajen abin al'ajabi fa innahu khilafi ma adbaqa alaihi aba'una suka ce wannan ya sha bamban da abinda iyayenmu suke kai wa ma nushahiduhu min anna alwahida la yafi amalu da abinda muke gani cewa mutum daya aikinsa baya isarwa wa qudratuhu bil ashiya'i kathira ikonsa da abubuwa da yawa inda ɗaya ne ba zai yi ba Allah sai ce wani ɗalakal mala'u minu almala'u su ne a shurafa'u manyan mutane daga cikinsu aimin alkufari ba da istima'i ma ya da'u ilaihi min tauhidin min tauhidin lahi wa ibadati bayan sun ji abin da annabi yake kira zuwa gare shi na kaɗaita Allah da bautata masa wal ikiraru bi kalmati la ilaha illallah muhammadun rasulullah da kiransu da yake su furici da wannan kalma mimma ya hamuluhum ala ittihadi kalmatihum kalimatuhum abinda zai dauke su ya kadaita kalma ta su wajtima'i shamluhum ya hada rabuwar su wa izzata quwwatihim ya kuma karfafa karfin su yamlikuna bihal arab wanda za su mulki larabawa da wannan karfin wa tadinu lahumul ajam wato baibayi su bi su in aka ce ajam su ne wanda ba sa larabci faƙala allah ce wani ɗalaƙal mala'unuhu sai manya daga cikinsu suka tafi suka ce animshu suka ce kuma ku tafi ya kulu ba zuhun libabin ku tafi wasbiru ala alihatikum ku yi haƙuri da ababen bautanku ku bar maganar muhammadu ai izbitu ala ibadatiha ku tabbata kan bautar gumakanku inna hadha alminani almadhkur ko min tauhidi abinda aka ambata na tauhidin nan la shay'un yurad abu ne da ake nufi ay yuradu minna imda'uhu ana nufin mu muzartar da shi wa tanfidihi la mahalata mu kuma zartar da shi ba makawa ay yuridu muhammadun min ghairi sarifin yalwihi wato wai annabi muhammadu abinda yake nufi kenan ba tare da an karkace ba wala adifun yishinu ko wani abu mai tausayawa wanda zai bata abin la qawla yuqalu min darfin lisani ba magana ce da za a faɗa akan harce ba fa huwa shay'un min nawaibu dahri wani abu ne daga cikin musibin zamani yuradu minna da yake nufin sa gare mu ai bina wala walan fikaka lana anhu ba za mu taba rabuwa da shi ba sai suka ce ma sami'ina bi hadha fi fil millati al-akhirah mu ba mu ji wannan magana ta tauhidi ba a cikin addini wanda ya gabata ai millatu isa addinin annabi isa wa inna ma sami'na biya min ahliha mun ji wannan magana ne cikinta daga ma'abutan maganan wa humun nasara su ne 'yan kirista at-taflitu su abinda suka ji wai akwai allah ɗa da allah uba da allah ruhi mai tsarki shine trinity musulunci ko korewa yi ya ce ma duk wanda ya faɗi wannan kafiri ne in ji ƙura'ani a suratul ma'ida laƙadi kafaran lazina kalu inna allaha thalithu thalatha wanda ya ce allah cikon alloli guda uku ne ya kafirta allah allah isa allah maryamu allah shi ne ko kuma allah allah ɗansa da suka cewa ɗansa ne isa allah ruhi mai tsarki allah masu wannan tunanin allah ya ce sun kafarta allah ka kiyashe mu na'am in haza ai wannan magana ta tauhidi ba komi ba ne illakhtilaƙo wai annabi ne ya ƙagi kayansa ba allah da ya aiko shi ai kalbin min ƙarya ce daga wajensa a unzila alaihi zikiru min bainina yaushe Allah zai saukar masa ƙura'ani gashi yana tsakaninmu shi ne bi taƙiƙil hamzata ne wa ƙura bi tasirin saniya wa idkhalil alfi bainahuma alal wajahani wa tarkahu a unzila alaihi zikiru yanzu an saukar mar da wannan alkur'ani min bainina yana tsakaninmu walaysa bi akbarina wala ashrafina bai fi mu ba a shekare kuma bai fi mu daukaka ba ailam yanzil alaihi suka ce ba saukar da komai ba a annabi karyatawa suke bal hum fi shakkin min zikri Allah ce ba haka ba su dai suna shakka ne daga wahayina ai alqur'anu haythu kadzabu aljaibi ta yadda suka karyata wanda yazo da wahayin shine Muhammad sallallahu alaihi wa sallama farin gani dan Abdullahi ballan ma yazuqu al ballan ma yazuqu azab Allah ya ce a'a har yanzu dai basu dandana azaba bane bi hazabil ya'i wa sallama wa qafa ai walau zaquhu lasaddaqun nabiyya sallallahu alaihi wasallam da sun dandane azaba da sun kare da sun gaskata annabi fi ma jaa bihi cikin abin da yazo da shi wala yanfa'uhum tasdiqu hina idin a lokacin da suka ki imani sai da Allah ya saukar da azaba suka yi imani to da imanin ba zai amfanar da su ba thumma sa'ala ta'ala su'ala ta'ajjubi sannan sai Allah madaukaki ya tambaya ta ban al'ajabi fi adami ijabatihim lima yarfa'uhum anil ashiya ta yadda suka ki ƙarya wato suka ki gaskat ko gas amsa abinda zai ɗaukaka darajarsu an ashiya'a ga ainihin wasu abubuwa la'allaha hiya allati tasudduhum duna qubulil haqqi tayi wannan abun shi yake kangare su ya hana su karban gaskiya faqala yace أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما نعم فليرتقوا في الأسباب مم.
جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب Allah madaukaki yace ne am كذب indahum kaza'inu rahmati rabbikal azizil wahhab ka tambaye su ya muhammad ko dai taskoki na rahamar ubangijinka ubangijinka wanda yake al-azizu mabuwayi al-wahhab mai yawan baiwa a wajen su ne taskokinsa yake ay rahmatuhu liman yasha'u min min nubuwati wa ghayriha rahmar Allah ta bada annabta ga wanda Allah ya so a gunsu take ne fayuduha man sha'u ballantana su bayar da ita ga wanda suke so wala yuriduna an tuda li muhammadin su ba sa so a ce an ba da wannan rahama ta annabta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ولذلك أبو قبول الحق منه saboda haka suka ƙi karɓan gaskiya daga wajensa am lahum mulku samawati wal ardi Allah ce ka tambaye su ko dai mulkin sama da ƙasa nasu ne wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin sama da ƙasa in za'amu zalika in suka raya haka falyartaqu fil asbab to sai su tattaka su bi ainihin sababi wanda zai kai su ga sama ai almuwassalatu ila sama'iku abinda zai kai su ga sama fa ya'tu bil wahyi su ma su zo da wahayi fa yaktasu bihi man sha'u su kebance da shi su bayar da shi ga wanda suke so wa an fi mawdu'aini bi ma'ana hamzatul inkari Allah ya ce jundu wannan wata rindina ce ma hunalika mahzumun ba wacce za a iya karya ta ba um jundu haƙiru wato rindina ce wadda take walakantacciya ma hunalika fi taglibihim laka mahzumun wato karyata ka da suke yi anan ba abu bane wanda zai karya ka ai sifatar jundu min al'azabi daga cikin rindunoni ai la quwwata li jundin ijtama'at a'da'ahu min an taƙa istilafatun fi a ƙa'ide mana babu ƙarfi ga wata rindina wadda suka haɗu suka tara ƙarfinsu min an taƙa istilafatun fi a ƙa'ide wai don saɓani ya auku cikin wato aƙidinsu wa maƙasiduhun da manufofinsu wa a hawa'ihim da soye-soyen zukatansu falabu da likuwati jundin min an takuna a ba'uhu ala aƙidatin wahida babu makawa in ana so rinduna ce karfi su zan akan manufa guda daya aqida su guda daya wa maqsadun wahidin da manufa guda wattijahil wahidin abu ɗaya suke fuskanta sai su yi galaba wa illa fa huwa mufakkikul ura in ba haka ba za a yanka karfin su wa da'iful azam kuma azama su za ta yi rauni wa adimul hazami kuma ba za su samu wato kullewa ba wa mahazumun latu ba ta lahu za su karya za su waɗe ba za su tabbata ba kal ajinadi min jinsil ahzabi kamar rindunoni daga jinsi na al'ahzab almutahazzibina alal anbiya'i wanda suke ganganku suke tarin tarimi akan annabawan Allah qablaka gabaninka wa ulaika qad uhiru wa uhliku wa'ancan an rinjaye su an halakar da su to haka ma wanda suke maka faka zalika yuhlaku haula'i haka nan za a halakar da wa'annan fayantazimu lil ummati al islamiyyati jundum mukawwan sai ainihin wato al'umman musulunci su samu rindina wanda take kasantacciya min a'ba'il na daga ainihin karfi guda al-multa'ima multa'imatul aqida wanda aqidar su ta cika wal maqasid manufar su ta cika wattijahatihim da abin da suke fuskanta thumma zakara ta'ala amsalan li junudin min al'azab almutahazziba sannan sai Allah madaukaki zai ambata mana misalai ga ainihin rundunoni wanda suka rarrabu alal anbiya ga annabawa fa huzimat ko fa hazamat suka kare يتم كذبت كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه إنه أواب يا يا إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق Mhm.
والطير محشورا كل كل له أواب وشددنا وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب yawa aramma Allah madaukake yace kazzabat qablahum qaumun nuhin gabanin al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen annabi nuhu sun karyata annabin da Allah ya aiko musu shine nuhu alaihi salam tanizu qaumun bi itibaril ma'an wa adu hakanan adawa sun karyata annabinsu tun gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fir'aunu fir'auna ya karyata annabi Musa dhul autad fir'auna ma'abucin tiraka ai jam au watad kana yataddu li kulli man yaghdabu alaihi arba'ata autad wato fir'aunu yana wasu tiraka guda hudu ga duk wanda ya wafishi ya shuddu alaiha ya daihi wa rijilaihi tirke daya a daure hannu daya hannu daya kafa daya kafa tiraka guda hudu haka yake daure mutum kurkukun fir'auna kenan na'am wa yu'adhibuhu ko in ya daure shi dauri guda hudu sai ya mar azaba wa samudu haka nan samudawa mutanen annabi salihu gabanin a karyata annabi sun karyata annabi salihu wa qaumu lutin haka ma mutanen annabi lut sun karyata shi ya zo da hani akan liwadu suka ki yace ga 'ya'yana mata ku aura saboda annabi uba yake ga dukkan al'umma ta sa yace haula ibanati hunna adharu lakum ga 'ya'ya mata 'ya'yana su suka fi tsarki a gare ku ku bar maza duka ce innaka la ta'lamu ma nuridu ai ka san abin da muke so mu ba ma san mata baya suke so da kato ya danna kato Allah ya sauƙi Allah ka raba mu da wannan mugun aiki to wa'annan mutane sun karyata annabinsu wa ashabul aika ai gaibatun ka gani ko duhuwa shine aika din sarkakiya bishiya ta sarke da bishiya kaman kulmi wa hiya ashjarul mutalaffifa ka gani ko bishiyoyi wadda suka yi likiliki suka yi duhu almujtami'atun suka hadu ashabul aika kenan wa hum qaumu shu'aib alaihi salam sune mutanen annabi shu'aib sun karyata shi shi ma ula'ikal ahzabu Allah ya ce wayannan sune rindunoni ai addawaiful jama'a daban-daban in kullun babu wani ɗaya daga cikin su wayannan rindunoni da aka ambata illa kazzabar rusul face sun ƙaryata manzanni la'annahum idza kazzabu wahidan minhum domin duk wanda ya ƙaryata annabi ɗaya faqad kazzaba kazzabu jami'ahu sun ƙaryata dukkan annabawa mm. li'anna da'watahum wahida ai duk annaba wannan abu ne suke kira shine abutatawa Allah kar hada shi da wani ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi wa hiya da'watu tauhidi ka gani ko lil ma'budi shine da'awa ta tauhidi na abun bauta fil ibadati wajen ibada wa tauhidi sh- shumali ko da tauhidi wanda ya kumshi komi wa tauhidin nizam da ainihin kaɗaitaka tsari wa tauhidi siyasatil amma da tauhidi na tsarin siyasa ta dukkan al'umma falamma kazzabuhum tafakkaku yayin da suka karyata su sai suka yayyanke walam yastaqirra lahum maqamun ba su samu wani guri da suka tabbata ba fa hazamu sai suka karya fa haqqa iqab sai zan hukuba ta cancanta akan su Allah ya ce wa ma yanzuru ha'ula'i wa'annan ba komi naka suke sauraro ba ai kaumukal kuffar kafiran mutanen ka ya Muhammadu ba komi suke jira ba illa sayhatan wahidatan face tsawa guda daya kama fi kauli ta'ala ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun kwanan da muka yi ta yasin ko na'am tahzumuhum tsawa ɗaya za ta kakkarya su wa tazhabu bi kulli quwwatihim wa fakhrihim ta tafi da dukkan ƙarfinsu da alfaharinsu wa tazmahilu bi kulli majtama'u min al makayidi duk abin da suka tara na kaidi sai ta tafi da shi malaha min fawaq wannan tsawar tsawar ba ta da ainihin wato abin da zai raba ta ai qura bi dhammiha ai ruju'in ba za ta dawo ba ai tati alaihim la mahalata za ta zo wa hiya isharatu lima yusibuhum fi badar wannan nuni aka yi ga abin da zai same su a yakin badar wa min ikbari bil gaibi wanda yana daga cikin bada labarin gaibu la'anna surata makiyya domin surar ba makiyya ce kaga ya koma ko wa qalu suka ce istiza'an bi wuqu'il azab sun fada suna izgili cewa da aka yi azaba za ta sauka gare su wa in kana lil batil ladhi huwa mahurul risalati wad da'wa rabbana ajjil lana qitana suka ce ya Allah ka gaggauta kawo mana rabonmu ai nasibana min al'azab al'an azabar da za a yi mana a kawo ta da wuri yanzu qabla yawmil hisabi jin gabanin ranar hisabi allazi yad'i maji'ahu muhammad wanda annabi muhammad yake da'awar zai zo qala ta'ala sai Allah ce isbir kai hakuri ya muhammad Allah da kansa yake bai wa annabi hakuri alama yaquluna bisa abin da suke faɗa min da'ani na suka والاستهزاء دعزغلي ليسدوك عما كلفك به dan su kange ka ga abin da Allah ya dora maka min tabaligir risalati na isar da manzanci wa tauhidil aqida da kadaita aqida wal wal ma'budi da abun bauta din wa jam'u kalmatin nas ala nizamin wahidi da hada kalmar mutane akan tsari guda wa siyasatur rashida da siyasa shiryayyar siyasa adila mai adalci ba irin siyasar demokaradiyya tudil hukuka li ashabiha to kaji siyasar adalci tana ba da haƙƙi ga masu haƙƙi wa tarhamu du'afa siyasar da take tausayawa mai rauni wa tadurru alal mu'minina khairatid dunya wal akhirah tana wa muminai alherai na duniya da lahira sun mazakara ta'ala amsalan minan nizamin ilahi sannan sai Allah maɗaukaki ya ambaci misalai daga tsari na Ubangiji allazi ta'ati bihil aqidatu sahihatu wanda ingantacciyar aqida ne take zuwa da shi min tauhidi na tauhidi faqala wadhkur abdana zawud zal aid Allah sai ce ka ambata musu bawana mai suna dawuda zal'aidi ai ma'abucin ƙarfi ai al'uwatu fil ibada yana da ƙarfi wajen bautar ubangiji kana dawud alayhi salam ya sumu yawman wa yafdiru yau kaji ƙarfin ibadarsa annabi dawud in yau ya azumi gobe sai ya sha duk shekara zai wata shida yana azumi wata shida ya sha ya yanzu kace za ka yi wannan zai yiwu ta allah ya sauƙaƙe azumin da fi kowane azumi wahala ke akwai wani wanda zai yi aka ce ka bari ba za ka iya ba ce zai iya ai da ya nauka bai dade ba sai ya ajiye shi Allah ya sauka na'am haka ne ko wa yaqumu nisfal layli yana tsayawar dare rabin dare mala wani ne ta can a ƙasa ya zo da wuri ba yana tsayawa dare sai ya kasa shi kashi biyu in awa sha biyu ne awa shida yana sallah awa shida ya huta annabi dawo da kenan shi ne zal'aid ma'abucin karfin ibada waya namu thulutha wukaji ɗaya bisa ukun dare kuma ya yi barci waya kuma su dusahu ɗaya bisa shida kuma ya sake tashi malice sabata zalika fil hadithi allazi akhrajahu al-bukhari kaga gunko wannan ya tabbata cikin hadisin da bukari ya fi da shi hadisi na 1131 haka imamu muslim ya fi da shi hadisi na 1159 min hadisi abdullahi bin amru bin al'as hadisin abdullahi dan amru bin al'as radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kalala annabi ya ce wa abdullahi dan amru dan as a habbu salati ilallahi salatu dawuda alaihi salam sallar da Allah ya fi so ita ce sallar annabi dawud alaihi salam wa habbu siyami ila Allah siyami dawud mafi soyuwan azumi a wajen Allah azumin annabi dawuda wa kana yanamu nisfal layli rabin dare yakan yi barci wa yaqumu thuluthahu ɗaya bisa ukunsa ya tsaya wa yanamu sudusahu ɗaya bisa shida kuma ya barci wa yasumu yawman wa yufdiru yawma ya azumi yau gobe kuma ya sha kaga babu ibadar da Allah ya fi so irin tasa innahu awwaban lalle shi annabi dawuda ya kasance mai komawa ga Allah ay rajjaun ila marbatihi yana komawa wajen neman yardar ubangiji wa zikrihi wa zikr wa zikrihi li yuktada bihi ya ambace shi wa kurhu li yuktada bihi qaumuka ka ambace shi dan mutanenka su koyi da shi mu'minai minhum daga cikin su fa innahu imamu hadal fanni shine shugaba a fannin sallar dare annabi dawuda shine shugaba a fanni na ainihin wato azumi wa huwa maliku maliku shi sarki ne bayan annabi ne manzo ne kuma sarki ne wa siyasatul ammati ala nizam sadid kuma yana siyasa ta ainihin al'umma akan tsari wanda yake na katare min ilahin wahidin na abun bauta guda daya alkaharu wanda yake marin jayi Allah ce inna sakkarnal jibala ma'ahu mun horewa annabi Dawuda duwatsu yusabbihna suna yin tasbihi bi tasbihi in annabi Dawuda yayi tasbihi su duwatsu ma sai su bil ashi ay waqti salatil isha lokacin salar isha wal ishraq waqti salatil duha da lokacin da rana ta haska wa huwa an tushrika shamsu bitanahi dawiha wato rana ta fito da ƙarshen haskenta wasakkar na ɗaira mashura Allah ce mun hore masa tsuntsaye ai almajmu'a ilaihi tusabbihu ma tsuntsaye in annabi Dawud yana tasbihi sai su zo su yi tare da shi kullun lahu awwab dukansu na duwatsun nan da tsuntsaye suna komawa gare shi la'ajil tasbihi wa awwab أي مسبه شيني أواب وقيل كل كل من داود والجبال والدير مسبه أن تكون دقاء النبي داود دواء دكما سنسي دكا ستنبيه سكي ورجاء لله تعالى ولا يخالفون نظامه لأهوائه باسا سابا تارنسا سبو دسنسو كاتنسو الله يتي وشددنا ملكه mun karfafa mulkin annabi dawo da kawai na bi bi taqwa saboda tsoron Allahnsa sai Allah ya karfafa mulkinsa faka ba alahu kullu shay'in kowane abu sai kaskan da kai gare shi litawabihi ma Allah saboda yayi wa Allah tawabu wa atainahu alhikmata Allah ya ce muka bashi annabta wa isabata fil umuri da dacewa cikin lamari wa faslal khitab an ba shi iya magana annabi dawud walƙad atayna dawud minna fadla ko wato ibn al-arabi al-maliki yace falarar da Allah ya bayar annabi dawud sautin sa akwai dadi shi yasa annabi ya gaya wa Abu Musa al-Ash'ari lokacin da ya karatun al-Qur'ani yace laqad utita mizmaran min mazamiri ali dawud an baka algeta daga cikin algetu irin na annabi dawuda alaihi salam wato yana da kyakkyawar murya ai usida li'annahu la yatakallamu illa bi amrillah baya magana annabi dawuda sai da umarnin Allah wala yanha illa amma naha Allahu anhu baya hani sai abin da Allah ya hana qala qatadatu qatada yace yani al-fasl fil qada'i yana yankewa ainihin wato hukunci وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه سنة علي بن ابي طالب الله يدد شي yace هو بينة على المدعي واليمين على من انكر wato wanda ya kai kara shine mudda'i mai da'awa to sai ya kawo saida wanda ya musu kuma ya rantsuwa wa huwa al-aswabu wa ilayhi umilu malace zuwa wannan ya karkata to wannan shine karshen karatunmu na yau sai in Allah madaukaki ya kai mu gobe za mu dora daidai kan aya ta 21 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Saka da alkhairi. Yau ta-
daidai zai na ba sun gudu ya? Na'am.
a assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kafin a je ga karanta 'yan tambayoyi da suka sawwaka kamar kullum akwai sanarwa daga kwamitin marayu kamar haka wannan jiya ne sauran na jiya ne wadda ba a kammala ba wata bayar allah ta ba da kayan yara kala hudu na maza da mata sannan wata bayar allah ta ba da gyale guda uku wani bawan allah ya ba da naira 500 a kwamitin marayu 500 a kwamitin tafsir na'am sannan wata baiwar Allah ta ba da naira 400 a kwamitin marayu tana neman addu'a Allah ya ba wa ɗanta lafiya Allah ba shi lafiya su kuma Allah ya saka musu da alheri sai taimako da aka samu yau wannan wata baiwar Allah ta ba da kayan mata ɗinkakku kala biyar a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri sannan wani bawan Allah ya ba da naira 500 a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri wani bawan Allah ya ba da naira 300 a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri sannan naira 500 a malan naira 200 a mai jan baki Allah ya saka da alheri wata bayar Allah ta ba da ɗan kunne guda biyar a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wani bawan Allah ya ba da naira ɗari a kwamitin tafsir Allah ya saka da alheri wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar a kwamitin marayu yana neman addu'a Allah ya ji kan iyayensa Allah ya ji kansu da rahama wata bayar Allah ta ba da sakon ɗin kayan maza da mata guda goma sha uku da hijabai guda biyar Allah ya saka mata da alheri hajiya amina ta ba da kayan mata kala biyu da gyale guda biyu sai takalmi guda daya da jakar pos ta yara a kwamitin marayu shine wanda aka kai gidana Oh, to.
Allah ya saka mata da alheri nan ma wata baiwar allah ta ba da naira hamsin a marar lafiya Allah ya saka mata da alheri wata baiwar allah ta ba da naira goma a marar lafiya Allah ya saka mata da alheri wata baiwar allah ta ba da naira hamsin a marar lafiya Allah ya saka mata da alheri wata baiwar allah ta ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wata bayar Allah ta ba da fallon zani guda ɗaya da doguwar riga guda ɗaya da hijabi guda ɗaya da mayafi guda uku duk a kwamitin marayu tana neman addu'a saurayinta yana cikin masifa ga makiya sun sa shi a gaba sannan ita da mahaifiyarta suna cikin wani hali a sanya su a cikin addu'a Allah ya yi musu biya musu bukata ya yi musu abin da yake damu wani bawan Allah ya ba da naira 200 a kwamitin marayu yana neman addu'a akan bukatarsa Allah biya masa wani bawan Allah ya ba da naira dubu ɗaya a kwamitin marawi yana neman addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya yi masa ya wata bashi.
baiwar Allah ta ba da dibino a malan to ta ta ba da dibino a malan akan Allah biya mata bukatunta na alkhairi Allah biya mata wata baiwar Allah ta ba da naira goma a kwamitin marayu tana neman addu'a Allah ya ba su sa'ad cin jarrabawa Allah ba ta nasara wata bayar Allah ta ba da sakon ɗin kaya mata kala biyu a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wata baiwar Allah ta ba da riga da siket kala ɗaya da hijabi ɗaya da jambaki ɗaya da riga guda ɗaya a kwamitin marayu Allah ya ji kan mahaifiyarta da da yayarta Allah ya ba wa mijinta aikin yi kuma Allah ya sa ta gama da duniya lafiya Allah ya amsa mata wata bayar Allah ta ba da falle biyu da rigar yara a kwamitin marayu Allah ya saka mata da wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wani bawan Allah ya ba da naira ɗari a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri nan ma wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah ya saka da haka zalika wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri wata bayar Allah har ila yau ta ba da naira dubu ɗaya da ɗinkakken kayan mata ɗinkakkun kayan mata guda hudu a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wani bawan Allah ya ba da yadi goma a baiwa kwamitin marayu Allah ya saka mata da wani bawan Allah ya ba da ɗinkakkun kayan yara kala biyu a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar a kwamitin marayu Allah ya saka mana wani bayi wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyu shi ma a kwamitin marayu Allah ya saka mata da wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah ya saka mar da alheri wata baiwar Allah ta ba da kayan yara kala ɗaya sabbi da doguwar riga kala ɗaya da riga ta yarinya sabuwa kala ɗaya sai doguwar riga guda ɗaya sarka guda ɗaya sannan kanwarta ta bai kwamitin marayu naira dubu ɗaya sako daga bayan gil- gilmo Allah ya saka musu da alheri wani bawan Allah ya ba da naira dubu ɗaya da ɗari biyar a kwamitin marayu Allah ya saka mar da alheri wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu da niyyar Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya wata bayar Allah ta ba da ɗan kunne guda shida a kwamitin marayu Allah ya saka mata da waɗansu mata sun ba da naira ɗari biyu a kwamitin tafsir Allah ya saka da alheri wata bayar Allah ta ba da ɗan kunne guda biyu da gam na lalle tana neman addu'a Allah ya biya mata bukatunta na alkhairi Allah ya biya kaga wannan dai su ne takaddu na tallafin uh, wato marayu da kuma na na taimakon tafsir na'am Allah ya saka da alheri wannan sa- a- wannan zakka ne daga darakta na bidir petroleum company wato alhaji Musa- Alhaji usman dan bidir ya kawo zakka ta naira dubu ashirin ya ce a bai kwamitin zakka Allah ya saka mar da alheri malam shehu doktor yana kusa ne ta sai kuma malam akwai waɗanda suka rubuto suna neman to ga to ga wasu sanarwar mahar ila yau wannan mai neman taimakawa wadda take ce a taimakawa 'ya'yanta da uniform na agaji to su shugabannin agajin sun ce bata rubuta nambar waya ba ko adres na'am sannan akwai masu neman taimakon hijabi da dama su ma ba su rubuta adresin su to ba sai su rubuto don su samu abu yawwa sannan akwai wata ta rubuto takardar ta miko takardar magani wadda tiran sha uku ga watan fudu aka rubuta na fmc ba a sai maganin ba amma babu wani adres abin malam abdullahi shi yake dilin da masu harkar malar salafi to wannan ma ƙari ne ga batun ba da tallafi ga marayu wata bayar allah ta ba da naira dubu ɗaya a kwamitin marayu allah biya mata bukatunta Allah ya biya mata wani bawan Allah ya bada naira 200 a kwamitin marayu wani bawan Allah ya bada naira 200 har ila yau a kwamitin marayu Allah ya biya wani bawan Allah ya bada naira 200 kuma du a kwamitin marayu Allah ya wani saka bawan Allah ya bada naira 500 a kwamitin marayu wani bawan Allah ya bada naira 100 a kwamitin marayu Allah ya wannan saka shine musu takaddun da aka rubuto sai wadda suka rubuto suna neman taimako da dama to shugabanni sun ce a inda hali a karanta musu ko da wadda za su dan taimaka musu wannan ta ce don allah malam muna neman taimako a wajen yan uwa musulmai ga yarinya ta mareniya allah ya jarrabe ta da ciwon ido har ta kai da ta makance kuma yarinyar budurwa ne mai shekara sha shida mun je asibiti kano sun ce kudin da za a biya naira miliyan biyu da dubu arba'in la haula kuma malam ba mu da hali saboda akwai marayu da yawa a gabana idan da wanda zai mana hanya ko asibiti a canja mana a taimaka mana dan Allah ga nambar waya ga adresi Lai Aminu ba ko ne? Ta. sannan kuma akwai wata ma da ta zo har tana dan hawaye ita kuma ta zo da yadda ne akan batun kudin registration da yawa sun rubuto suna nema ba su da hali ta wannan ma wata yarinya ne ga sunanta ga adireshin ta kuma tana so tun dan yi kokari sun samu wani daga cikin kudin register na semester har za a fara wai jarrabawa to yanzu abin da ya rage musu kudi naira dubu uku shine suka zo suke neman a taimaka mata inda hali ta wannan yadda kan wani zai iya bayarwa to ai shine ita ma ga takardar sai kuma wannan ma ta ce ni ce wacce ɗanta ya haɗu da ibtila'i barayi suka sumar da shi suka kwace babur a hannunsa na zo wannan ƙungiya mai albarka ta 'yan uwa musulmi su taimake ni saboda mai babur ɗin ta yafe bisa ganin irin halin tsanani na rayuwa da nake ciki sai dai kuma yanzu 'yan sanda ne suke matsa masu wai akan ba a ba da kudin beli ba da kuma wasu kudin ɗawainiya kuma ba ni da shi shi yasa na zo a taimaka min domin ta samu wai ta biya wannan kudin ɗan nata to Allah ba to ina kallo saboda lokaci haka za a haƙura tambayoyi sai ya yi haƙuri sai ya yi addu'a duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina an agaji idan sun ji da mai uniform da marasa uniform su dakata bayan an gama addu'a duk dan agaji da yake wannan guri أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين